yau sha tara ga wata ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku samun da rabi shakira albarani mai girma da babban masallacin juma'a na gari dakate da halima abbas ismail abbas dakate ke jagoranta mala ya abubakar ke jagoranta baki daga abu malamin sunan بسم الله الرحمن الرحيم وإن زللتم من بعد ما ذلكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وانقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أثار بوليا تعالى سبحانه وتعالى mai kowa mai komai da sa'ifansa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini na sha tara da watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu annan babban masallaci na juma'a na garin dakata inda shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabar rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka ba manta ba muna nan a cikin wannan sura suratul baqara mun kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake kiran mu'mine gaba daya ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi sirri kafa gaba daya wato ya koyi da kuka yi imani ku shiga gaba daya ku shiga ku mi kauya gaba daya ku shiga cikin musulunci wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi rudu hanyar shaytan rudin shi innahu lakum aduwwun mubin domin shi gare ku maki ne kuma kiyayyen bayyananniya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in zalaltu idan kuka yi wato santsi ya dibe ku min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo wanda suke tabbatar da gaskiya wanda suke tabbatar da manzancin manzon Allah wanda ayoyi sun bayyana muku irjir ga suna to fa'alamu sani annallahi shi ubangiji azizun buwaye ne a cikin hikimarsa hakimin kuma shi gwani gwani ne wajen aikinsa na هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الجمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Allah subhanahu wa ta'ala sai hal yanzuruna ai wa'annan ba abin da suke jira illa an yatihumullahu fi dhulal min al-gama sai dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wata inuwa min al-gamami da dattin jira kai su abin da suke jira kenan ba abin da suke jira sai isuwan wannan wal mala'ikatu da mala'iku abin da suke jira kenan wa qudiya al-amr Allah ce ai shi kenan kuma daga zana an ga mala'iku al'amari ya ya kare a yi lamari kuma shi ke na ya zo ƙarshe duk wanda ya ga mala'ika wasu suna jiran sai mala'iku sun zo sau-sau gida-gida sun zo sun tabbatar da manzancin manzan Allah kuma mala'iku za su zo tabbas waje a rabbuka wal malakun tabbas zamfa haka Allah subhanahu ta'ala zai zo da mala'iku sau-sau haka za su an gane ko to duk lokacin da mutum ya ga mala'ika a cikin siffar shi na mala'ika to al'amari ya kare an zo karki an zo karki ranar mutuwa ne ina ba ta bayyana amma ana iya ganin mala'ika a siffa siffan bayan Allah lokacin da yake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ne a siffa na dan adam siffan mutum ya rubu komai na mutum an haka duba hadisin sai da na Umar Allah ya kara mishi yadda ya ce wata rana muna zaune tare da manzon Allah idan la alai na rusula sai wani mutum ya zo mana shadidul bayal ziyar shadidul shawwal sha la yura alayhi athar safar wala ya'rifuhu minna ahad ba wani alaman tafiya ga tufafin shi fari fat gashin shi baki sudur kun ba wani alaman gajiya a tare da shi har ya zo ya zauna a wajen manzon Allah hadisin na da tsawo bayan ya tafi sai sayyidina rasulullah ya tambaye sa a tadari man isra'il shin kun san me wannan tambayar kun san wane ne yake wannan tambayar kulta Allahu wa rasuluhu alam fa innahu fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum sai malaika jibrilu ne yazo ya sanar da ku addinin ku kaga sun zo a siffan da sayyidina Umar ya musulta shi ga fararen kaya ga bakin gashi gashi ba wani alaman gajiya a tare shi kawai mun gan shi ne a kusa da manzon Allah kaga shi mala'ika yana zuwa saffan ina ba ta amfani kuma sahabbai da yawa Allah ya kara musu yadda sun ga mala'ika sun sha zuwa su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani bako yana magana yana tattaunawa bayan ya tafi sai ya rasulullahi kun ga wannan bako ya tsananta ya dade kuna magana ce kun gan shi ai mun gan shi ce ai mala'ika jibril kowa ce yanzu nan kun haɗu da wani ce eh yanzu muka haɗu da wani mun haɗu da sayyidina da liya bin arabi al-kalbi da ba da liya ba ne malaika jibril ya zo da siffan zakiya to kaga ashe ana ganin mala'iku suna yin shiga siffa irin siffa su mala'iku suna shiga siffa siffa ne mai kyau sabanin aljanu su aljanu suna shiga siffa ne siffa mummuna in za su rikida za su rikida ne a siffa mara kyau ko su zo a siffan mage ko a bakin kare ko a maciji haka za ka ga yawanci yadda suke su ko mala'iku ba irin wannan suke yi Allah ya haɗa mu da su a cikin alheri to ko duk ran da mutum ya ga mala'ika a siffan shi na mala'ika to shikenan in mu'mini ne Allah ya kuna laifa saka ji tsoro ba damuwa a tare in kuma kafiri ne a ce ka dan dan yau za ka dan dan Allah shi kare wal mala'ikatu wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne fa gaba ɗaya dukkan al'amari yake koma komai da komai daga farkon shi a ƙarshen shi komai yana koma wurin sai Allah ya سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آيات بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
سل بني إسرائيل تتنبي بني إسرائيل kam atainahu min ayati tambaye su ayoyi nawa ne kuka kawo musu Allah wa'inda da sanan a bayyane su wa'innan masu cewa suna bin addinin suna bin hanya annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam to ai annabi Musa alaihi salatu wassalam an aiko shi da annabi Yusuf da dan an aiko su tambaye su ayoyi nawa ne wanda aka aiko su da shi ina ba ta an bayyana kaga in aka cire irin ayoyin da aka jema da fir'auna su kawai na bayan bayan hallakar da fir'auna a karatun ya gabata an tsallakar da su daga teku ko aka zo aka saukar musu da manna da salwa kaga wannan duka ayoyi ne aka ba su an saukar musu da shi ina fata an fahimta wayan aka cire fa ayoyin da suka gani a zamanin fir'auna wanda an an tsiratar da su daga sharrin fir'auna yana azabtar da su yana yanka musu yaya maza ya bar yaya mata yusabbihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum wa fi zalika bala'un min rabbikum ina ba ta hankali kaga duk irin wannan zaka ga ayoyi ne Allah subhanahu wata'ala aka saukar musu amma ba wani ba su ba wa man yubattil nimatillah Allah ce to ku sani duk wanda ya canza ni'imomin da Allah ya mishi Allah ya yi maka ni'ima ya saukar da abubuwa a kanka dukkan ba kamanta kamanta da su ka share ina ba ta amfani da ni'imomi ne ba za su girgu ba wanda Allah ya mana ba za su lissafci ba ni'iman lafiya kawai ya wuce kawai da Allah ya baka ba za ka gane ni'iman lafiya ba sai in ka ga ciwon kai kawai in ya dame ka nan ne za ka gane cewa ni'ima ne na lafiya. Duk wanda ya canza ni'imomin da Allah ya yi ba a ma ja'atkum bayan ayoyi sun zo ni'imomin sun zo ya bitirce in kafiri ne ya kafirce fa inna Allah shi ubangiji shadidul iqab lalle mai tsananin ukuba ne Eh, mai tsananin ukuba ne sai Allah ya ce زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسارون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah subhanahu wa ta'ala ce su gina lillazi na kafaru hayatid duniya lalle an kawatar da wa'inda sun kafirce san duniya rayuwar duniya an kawatar da su an ce wannan aya ta sauka ne akan wasu sahabbai a wasu masu inkari da manzon Allah ina fata an fahimta su ne wanda suka suka Allah ya ba su ni'ima suka juya baya suka kwanta da wannan ni'ima ni'ima ina ba ta an bayyana akwai habbabu ibn her yana ciki akwai anas bin wa'i anas bin wa'i an gane ko duka suna da cikin manya wanda suke a maka kuma suna da kuɗi suna da shi an bayyana ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaftahuna min alladhina amanu suna ma waɗanda suka yi imani iskilanci su suna da kuɗi su kuma wanda suka yi imani irin su sai da na bilad Allah ya ƙara mushi yarda irin su suhaibun rumi irin su sai da na ammar bin yasir Allah ya ƙara mushi yarda wa'annan wasu gwaraza ne wanda musulunci yana ado da su su sai da na bilad su sai da na ammar su sai da na suhaibun rumi Allah ya ƙara mushi yarda to haka za ka ga irin waɗannan abbab ibn hirk asir bin wa'il irin su walid ibn mugira su kuma suna musu iskilanci saboda ba su da abin hannu hasali ma sai dina bilal Allah ya kara mushi yadda kun ga bawa ne. haka ake azabtar da shi ake azabtar da shi sai dina ammar Allah ya kara mu shaida mahaifi shi shine sayyidina yasir a gaban shi a gaban shi aka kashe mahaifin shi aka azabtar da mahaifin da suka tashi kashe shi misla suka yi gaba gaba duk wata gaba da take motsi a cikin shi kowace da ran shi aka suka sassa a gaban shi wasu saboda ya kafin wa manzan Allah duk gaba ba da ran shi ake daddatsa gaban in yatsanka guda tana da gabobi guda uku ko to haka aka yanki ɗaya ɗaya gaban nan aka zo hannun aka zo gwiwan hannun aka zo kafaɗa haka suka yi mishi a gaban shi suka suka kashe mahaifin shi mahaifiyarsa sai da su mai Allah ya kara masa yadda suka ɗaura hannunta na dama da kafanta na dama a rakumi ɗaya suka ɗaure kafanta na hagu da hannunta na hagu a raƙumi ɗaya raƙuma biyu kenan ko aka buɗe wannan raƙumin yanan wannan yanan aka sa wuka a wuta karfe a wuta sai da ya jaja wur aka sa a farjinta sai da ya fito ta kanta malam a haka fa musuluncin nan ya zo hannunmu ina ba ta an fahimta a haka musuluncin ya zo ya zo mana su sun riga sun gama shan wahala mu ya zo mana a sauki sun gama ka gafa da ranta ba aka yi mata haka aka tara su annabi ya yana gani lokacin musulunci ba karfi yana fa sabra ali yasir fa mawhidukum aljanna ku yi hakuri makoman ku aljanna ne aka ba su aljanna take aka ga tana dariya tana murmushi ta ga gidanta aljanna ina a ce za a yi mana haka mu ma a ce makoman mu aljanna ne ai shi ke ina ba ta amfani kun ga yadda suka baba da ransu da dukiyarsu da komai nasu saboda annabi Muhammad amma yanzu ka ci wani da kiki ya zo yana mummunan magana akan sai da su saboda bai san ki super ran ne gaba daya shi kuma kawai ya zai da kiki zai yi karatu a dakikanci kuma jahilai na kewaye da shi ita ce illan dama su jahilai za su yi ta ziga shi ina ba ta amfani da in ya ce wata tsayuwar tara ne su mara za su ɗauka shi irin wannan sadaukar jarai sai da na bilal Allah ya ƙara mushi yadda ya sahara fa sahara haka za a shimfiɗar da shi a kan sahara ga zafin rana kuma idan shi na kallon ranar idan shi akwai bayi musamman su aikin da aka ɗauke su su ma bayi ne amma wurin su kawai wannan ya ya kifta ido ne za su buga mishi gora kawai ya kifta yana kallon ranar ya kifta ido za su buga mishi gora saboda azabtarwa yana ahadun ahadun annabi ya ce ahadun yanzu ka ya gila ahadun ubangiji zai cece ka ya gila wannan fa duka wai abin da ake so kawai su kafirce mu manzon Allah suka ce ba san wannan magana yanzu kawai kana bacci malam kana gida addini ya zo maka a sauki kuma ka ce ba man da zaka jiran ma sai annabi kuma ka ce wallahi duk wanda ya faɗa mummunan magana a kan manzon Allah sai ya shi kuta wallahi kafiri zai mutu wannan haka sunnatul lahi ayin kun lura ku duba abdullahi bin ubay bin salul annabi ya mishi sallah ko ba annabi ya mai sallah ba annabi ya sallah a gawon shi karewa ma da tufafin manzon Allah aka yi mishi da kabari amma kuma dan wuta ne saboda ya ji manzon Allah laifin shi kenan biyayya da annabi wallahi aka sa shi a wuta innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar saboda shi ayar ta sauka daga kan shi Allah ya ce mu manzon Allah la taqum ala ahad minhum abadan daga yau har abada idan irin wannan sun mutu ka kai musu sallah har abada abadan fa Allah yake umarni ne ba ga bashi saboda mene yayin shi da Annabi Muhammad wallahi duk wanda yake cin mutuncin manzon Allah in bai tuba wallahi ya shiga wuta sai ya shiga wuta ai abin da ya halakar da al'ummomin baya ganin Annabi mutum kamar su ina ba ta an fahimta ba wai ma al'umman nan da muke ciki ba a al'umma annabi Musa al'umma annabi Isa al'umma annabi Hud al'umma duk abin da ya halakar da su aka sa su a wuta saboda suna ganin annabi Hud mutum ne kamar su wannan dalilin fa shine dalilin da yasa aka tuntuma su a wuta to balle ne gida annabi Muhammad قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي gaya musu ni mutum ne kaman ku gaskiya ne zan je kasuwa zan ci abinci zan yi aure amma yuha ilayya ana mini wahayi ina magana kai tsaye da ubangiji ina ba ta amfani shi yasa jaliba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane ka ga innan fa Allah yana gaya mana ne suna mu innan iskilanci ne mu'minai ne suke musu iskilanci suna mu mu'minai iskilanci Allah ya ce wallazina taqaw fawqahu kuma su sani wallahi wanda suka zama masu takawan nan su sayyidina Suhaib Rumi su sayyidina Bilal bin Rabaha su sayyidina Yasir su sayyidina Ammar fawqahum yawm al-qiyamah Allah ya suna saman sa ranar al-qiyama za a je lahira za su gansu su ne a sama su waɗannan masu izgilancin suna kasa ai kaskanci ya kare a ce makomar mutum wuta ai karshen kaskanci kenan to su wuta za su shiga su kuma suna sama wallahu yanzu kuma ya sha'a lalle Allah yana azurta wanda ya so bi gairi hisab ba tare da hisabi ba bi gairi hisab ba tare da adadi ba ya baka wani yanzu yana nan yana da arzikin da bai san yawan ba shi kanshi bai san yawan arzikin shi haka ake kwarara mushi ina fata an bayyana wani kuma an bashi bi miqdar ya dan juya gwargwado gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya tsara maka gwargwadon abin da za a baka بمقدار برغدو يا الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم بعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kanan nasu ummatun wahida ai mutane da sun kasance al'umma guda ɗaya ne gaba ɗaya al'umma gaba ɗaya suna kan hanya ɗaya ne ita ce la ilaha illallah tun daga kan annabin Allah Adam alaihi salatu wassalam har kan annabin Allah Idrisu har kan annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam daga kan annabin Allah Nuhu ne aka fara bautan gumaka aka fara bautan mudda suwaka kuka nasara duk lokacin zamanin annabin Allah Nuhu ne alaihi salatu wasallam to daga wannan lokacin al'amari ya canza kuma da al'umman guda ɗaya ce kawai mun hada ala ilaha illallah annabi ya ce al'umma ba za su gushe ba suna rarrabuwa yahudawa sun kasu gida saba'in da ɗaya nasara sun kasu gida saba'in da biyu al'umma na kuma za su kasu gida saba'in da uku in ji manzan Allah. Ya ce guda ɗaya ne take son daidai sauran saba'in da ɗaya da biyu duka ‘yan wuta ne. Ɗaya ce kawai take son daidai. An gane. Kuma ba a hakan fa a ko'ina za ka ga da rarrabuwa. Ko'ina da rarrabuwa. Ina ba ta an fahimta. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين da aka zo aka samu rarrabuwa sai Allah subhanahu wataala ya turo annabawa mubashirina su zama suka zama masu ishara da aljanna wa munzirina suka zama masu gargadi da wuta wanda duk annabin da aka aiko akan wannan sirban ake aiko shi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira haka zaka ji Allah yana gaya manzon Allah to haka su ma al'ummomin da suka gabata annabawan da aka turo gaba daya su ma haka suka zo suna yin kira ne zuwa ga kadai ta Allah suna yin bishara da aljanna suna tabbatar da cewa akwai kiyama akwai wuta akwai aljanna wa munzirina suna gargadi wa anzala ma'ahumul kitab kuma sannan aka saukar musu da littafi da gargadin kuma aka hada musu da littafi wanda shi ma gargadi ne bil haqqi da gaskiya ne ya hukuma bainan nas fi ma fi talafi dan ai hukunci tsakanin mutane akan abin da suke sabani da abin da al'umma suka zama suna sabani sai a aiko manzo manzon sai zo da littafi sai ya bayani littafin nan zai bayyana duk abin da suka kasance suna sabani a cikin shi a fito da bayani dalla dalla ɗaya bayan ɗaya kowanne a bayani shi yadda za a fahimta shi yasa ba a kunta alqur'ani ya bari duk abin da ka gani ko me wayan za a ce zamani ya zo da shi a koma alqur'ani akwai shi a koma akwai ran sayyidina rasulullahi ya riga ya nuna mana shi ko me ka gani ina ba ta an fahimta da abin da za ka gani yanzu shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi kaga yanzu a abinci ake magana akwai abincin da Allah subhanahu wataala sai ya gaya mana su kan mu ci kan mu ci haramun daga ji abin da za a ci ko za a sha haramun an faɗi shi an faɗe shi a alƙur'ani ba a bar shi a fili ba a yi aboye ba sai aka bar shi a fili amma duk abu na halal da yake yana da yawa shi ba kama kulumin ɗayyibatin ma daga tsanaku aka Allah ci ku ci daga ababe mai daɗi abin mai daɗi kuma cikin abin da muka azurta ku da shi wa amr saliha sai Allah ce kuma in kuka ci ku yi aiki na ƙwarai abin da ake so kawai ku yi Allah ya azurta ka da halal ya azurta ka da abu mai daɗi kaga abu mai daɗi sai aka ce kawai mai daɗi duk inda ka samu kanka abin da yake mai daɗi a wannan gurin shine abin da abin ka duk inda ka samu kanka kowa da irin yanayin abu mai daɗi a wurin su an gani kowa to sai Allah ya ce mai daɗi shi ko abin da haramun sai aka kama shi dama ba mai daɗi bane an haramta mushe mushe ba mai daɗi ba ne ko abu yanzu ko abin da za a yanka ko da kifi yanzu kaga kifi shi ba yanka shi duk abin da yake cikin ruwa halal ne ba sai an yanka shi ba ko mun girman shi in ya aka ga mushen shi za a ci da za a kamo abin da yake cikin ruwa ya girman masallacin nan sai aka gan shi kawai ruwa ran nan ya cinkulo shi ya zo gefe shikenan yau muna azumi sha tara ko to sai a nema to mutane a ta yanka a je har ran sallah ba sai an yanka ba ko mun girma abin da yake cikin ruwa a cikin ruwan ku akwai halittar da ya fi wannan masallacin akwai halittun da suka fi wannan a cikin ruwa ina ba ta fahimta halittun da suke ruwa sun fi na waje yawa sun fi na tudu yawa to duk yawan su wa'innan halal ne har malamai suka yi magana to ina hukuncin abin dabban da yake rayuwa a tudu da kuma yake rayuwa a ruwa zai iya rayuwa a tudu zai kuma iya rayuwa a- a cikin ruwa in ya mutu a ci ya zama mushe koko ya ga ce a abu ne mai sauki ya ce a duba a gani wani rayuwa ne ya fi rayuwar cikin ruwa ko rayuwar tudu misali ai kada yana rayuwa a a ruwa ko kuma yana rayuwa a mene a tudu amma a tudun ma shi ma sai an bi shi ana iya fama ruwa ko ba sai an bi shi ana iya fama ruwa ba an gani to kaga wannan sai a ce in aka ga mushin shi za a ci akwai kunkuru shi ma yana rayuwa a ruwa ko kuma yana rayuwa a tudu wanne ya fi rayuwar ruwa ya fi yawa ko na tudu na ruwa ya fi yawa ko an gane ko wannan sai a ci duk abin da yake cikin ruwa to amma duk abin da yake waje yake rayuwa a waje to wannan haramun ne in ya mutu a ci haramun ne ina ba ta amfani haramun abinda kawai musulunci ya ya halatta dabban da aka kama na farauta dabban farauta ya zama kare malami kare ne malamin kare to idan aka tura shi farauta idan ya je ya kamo abun farauta ya zo da shi lokacin da aka ga dabban kaga a lokacin ai sai an ga dabban za a tashe karen ko ba wai za a tashi ya je ya nemo bane an an ga dabban da ake farauta ne an shiga da shi daji sai a tura shi to sai suka ranta a nakan in ya kamo shi ko ya mutu za a ci saboda wannan karan malami ne kare fa ina ba ta an fahimta wannan karan malami ne da haka za a ci sai sai aka tura ka tura na tura ka tura karanka ne ma na tura amma kai abin da ka hanga daban ni abin da na hanga daban sai suka je suka yi musharaka a dabba guda ɗaya kuma sai aka zo na wani ko naka wanne ne yayi to wannan ba za a ci ba ina ba ta an fahimta shi ba za a ci ba saboda akwai kokwanto a ci da aka je kuma malamin karan an koya mishi karatu an tura shi sai aka je kuma aka ga da ya kamo dabban ya dan kwinguya shi ma dan tuna shi rabon to kaga yanzu bai zama malami ba bai zama malami ba yanzu, ba za a ci ba ina ba ta an fahimta wannan ya zama mushi ba za a ci ba saboda yanzu bai zama malami ba da haka karan sai ya zama malami shi ne za a ci ka ji ma dabba kenan ina ba ta an bayyana balle wai mutum ya yanka abu ka ce ba za ka ci to saboda ni mutum fa malamai sun yi magana da mutum zai zo ya yanka dabba bai yi addu'an yanka ba bismillahi allahu akbar ya yanka shin za a ci ko ba za a ci ba amma ya yi da dandami in ya yi da mantuwa ne wannan kadan za a ci in kuma ya yi da gangan ne sai malamai su ce za a ci ko ba za a ci ba ya zama mushe ko ya zama mele wasu malamai suka ce a za a ci halal malal dan ya ji bismillah da gangan sai a ci wasu malamai suka ce a ba za a ci ba saboda ya yi gidanci ina ba ta an fahimta saboda akwai gidanci a cikin al'amarin ai yayi da gangan ne a'a shi dama ko bai bismillah bane saboda ko ma zai ambata sunan Allah ne ko kuma sai a kin a dauko hukar ni nayi bismillah bai da istiranci bane sai a ci to kaga duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta mana sai da aka fito da shi halal ko sai aka shiru saboda yana da yawa halal yana da yawa ba zai lissafta ba in aka ce yanzu za a faɗa abin da yake halal alkur'ani ai alkur'anin sai ya fi masallacin nan girma zai zama kamar yanzu yadda ake sifili sifili ne ko to wannan zai zama hizifi hizifi ne tunda yanzu kawai in anan yanzu na ce a faɗa abin da yake halal wanda ba a kawo ba a kama sunansa alkur'ani ba za mu fi kwana talatin din watan ramadan din ko ashirin da tara muna kawo su dan sai an fita za a tuna wani abun sai an da a ce jiya ma mun manta abu kaza wani kuma yana nan su a garinsa abun ma da kai ka faɗa ba shi irin shi ne sunan shi ba wasu abubuwa da yawa da ai ba a san wara ba ko ba haka bane amma yanzu wara yana daga cikin nau'i har nau'in yana shiga nama ya shiga abinci na ba ta fahimta na je wani go an bani na bisin kokan nama ne ashe wara ne kawai aka kawata shi aka sa a miya ina fata an fahimta kaga duk wani abu ne kuma halal ne ya halatta a ci yanzu ma akwai ababen da har yanzu ba su zo ba kuma halal ne za a ci akwai abin da har yanzu kai a nan baka san shi ba kuma halal ne ana ci a wani wuri ina ba ta amfani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana bainan nasu fi mustalafu fi wa mastalafu fi ko wa mastalafu fi kaga duk wanda suka zama suna jayayya akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na gaskiya to wannan kaga sun yi daga gani illal ladina utul kitab Allah ya ce dai wa'inda aka ba littafi min ba'di ma ja'atkum al-bayyina ma'ana sai suka zama da ya kuma bainahum fi ma ikhtalafu fi sai ya zama aina an ba su ne dan su yi hukunci a tsakani wa mahtalafa fi Allah ce ba su zama suna sabani akan shi ba kun ga akwai tadimi da tadiri ina ba ta fahimta fassarar zai zama illal ladina utul kitab kaga wa'inda aka ba su littafi ba su zama suna wa maktalafa fi ba su zama suna sabani akai ba min ba da ma za ta bayyana sai da hujja ya zo musu bayyana shine fassara shine zai fita ina ba ta fahimta wa'inda aka ba su littafi ba su zama suna jayayya da ayoyin Allah ba da alqur'ani sai da hujjoji ya zo musu bayyanannu wanda ga yana a cikin littafin su sannan sai suka zama suna ja'in ga da hukuncin ubangiji ko kai Allah ya ce saboda kafirci bai nan a tsakanin su fa hadallahu allazina amanu sai Allah ya shirye ta da wanda suka yi imani lima ahtalfu fi akan abin da suke sabani akan shi min al-haqq na gaskiya ji da da izinin ubangiji wasu kuma yanki su suna sabani ne akan gaskiya ba akan sun sani ba wanda suke wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da su akan hanya ba daidai ce akan dai Allah ka tabbatar da mu Allah shi ubangiji ya ji man ya sha yana shiryatar da wanda ya so ila siratul mustaqim akan hanya ba daidai ce wanda Allah ya so sai shiryatar da shi ya sanya shi akan hanya ba daidai ce Allah ya sa mu akan hanya ba daidai ce Allah ya أم عجبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah subhanahu wataala ya ce an absittum shin suna tunanin suna zaton cewa an tadkhulul jannat za su shiga aljanna shiga aljanna kawai walan ma ya ci kun masalan lazina halau min qablikum ai kwatankwacin abin da ya zo mu al'ummomi da suka gabace ku kuma ya zo muku ya zo musu abubuwan da ya zo mu al'ummomin da suka gabace ku kuma ya zo menene ya zo basatkumul ba'sa ai tsanani ya same su tsanani na talauci tsanani na talauci sayyidina amr bin sayyidina aba huraira sayyidina aba huraira Allah ya kara mushi yadda shine shugaban ahli suffa yace sai mu zo saboda yunwa suna kwance za su daura dutse a cikin su dan su ji nauyi dutse za a daura ai majanyi da shi a daure wai saboda a dan ji nauyi ba fa a cikin cikin ba za a daura shi ne a daure saboda talauci a wannan lokacin. Wata rana ne yana fatan nemomin da Allah ya mishi ce, Abdullahi yau ni ne gwamna. Yau ya zama gwamna. Da kuwa abin da za a ci gagara yake, abin da za a sa a baki. ina fata an fahimta su wajen ɗari uku ne ya ce wata rana mun taɓa fitowa abu ya damu abu ya yi abu suna zaune kawai ba abin da za a ci su wajen ɗari uku da wani abu yana nan yanzu masallacin sun kashi a wajen zamansa a cikin masallacin madina a sahabul suffa za ka ga ɗan danga madina ya ka wajen har yanzu an ɗanyi alama in ka shigo babu baki'a wajen babu abbakar in ka fita nan za ka ga inda suke ya ce da yunwa ta dame su sai ya fito ya ce ina fitowa sai na haɗu da sayyidina umaru na ce to an samu waraka ɗaya ya tambaya ina za ka je sai ya ce mai shi wallahi yunwa ne ta fito da ganin ka ina ganin cewa za a ɗan samu wani abu da zai taimaka sai ce sai sai na mura ce shi ma ya abin da ya fito da shi kenan yunwan ka ji fa kun ji yadda musulunci ya yi. yunwa sai da na umar Allah ya tsara musu ita. ana nan sai ga sai da na babakar ya fito ya ake ciki kaji kaji kaji ya ce to shi ma ita ɗaya ne ya ce to yanzu maganin waraka gaba ɗaya shi ne a jojen mai gida annabi Muhammad aka ce suka gaya mishi kukansu ya ce to shi ma gidan ba komai mai duniyar da lahiran fa gaba ɗaya wannan aya ne ake nuna mana ina fata an bai kowa haka za ta iya faruwa da shi kowa haka za ta iya faruwa da shi ba wai gwaninta ba ne ko kuma rashin gwaninta wanda kake ganin cewa yana da shi ya ce maka wallahi da shi za ta iya faruwa tabbas ina fata an gane to shi kaga tunda aka zo nan an zo magaryan tikewa wajen kuma wa za a je ai sai dai wajen jalla jalal sai annabi ya ce to ku zauna mu ga yadda Allah zai yi ana nan sai na babu rai da ce muna zaune sai gashi an zo ma an kawo ma annabi wani hadaya wani abinci haka a kwano ya ce dan aka bude ni abin da ne mishi kallo in ne mu a irin wani irin yin wanda yake ci ya mishi kamfata ɗaya kawai zai gama da abincin gaba ɗaya kamfata ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina aba hurairah yace labbaika ya rasulullah fidaka abi wa ummi wai a wannan fayin wanda yake yanzu an ce zai kawo wuyan wani ne zai tafi ba maganan abinci in wuyan baban aka ce ko maman shine fidaka abi wa ummi na fansar maka da babana da mamana ya rasulullah yace ina mutanen naka ce ga su can ya rasulullah yace to a kira su goma goma mutum goma goma yace haka aka aje abincin nan goma na farko suka zo sakaci annabi ce ku ƙara suka ƙara ya ce wallahi ya isa sun koshi ya rasulullah to huce ina wasu goma su ma suka zo su sama da ɗari uku nan sai da suka ci abincin nan suka yi na ya ce abin da ban kiyaye ba abincin ƙaruwa yake ko yana nan a yanda yake ba maganar raguwa ba ya ce da suka gama dukkan wa'in nan kowa ya ce ƙoshi ya hani an ƙarfi ya dawo sai ce sai aka kira ni ina ba wuraira ya ce ga ni ana baita rasulullah bismillah aka ba shi ya ce ya ci ya ci ya ce ya rasulullah ya sa nabi ce a dan ƙara mana ya ƙara ya ce yana na abinci in ya yanka loma wani ya fito in ya yanka wani ya fito haka ya ci ya gama ya bashi sai na babakar ya zo sai na umar ya zo sai na babakar yace haka muka ci muka bar abincin nan karke dai a karke annabi ne yace cinye gaba da yawa kaga tsananin yunwa ba ga rashin talauci a lokacin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka al'ummomin baya su ma haka aka yi musu wannan jarabawa ina ba ta an fahimta wannan ko abinci ya karu ba sabo bane a wajen manzon Allah ba sabo ba ne wata rana ya tura sahabbai yaƙi Allah ya ƙara musu yadda ɗaya ya tafi kuma gidan ba abinci abinci ya ɗauko ƙarewa matar sai ta zo ta gaya manzon Allah sai ya zama bai wuce mudun alkama ba gaba ɗaya sai annabi ya ce ta kawo salkam na alkamun aka kawo annabi ya addu'a sai ce ta je ta rakiya a ci gaba da ɗiba kullum sai dai kamfata kawai a abinci kalan abincin da ake so kullum haka ake yi sai da suka kusan wata hudu a haka mai gida ya dawo ta ce ai kaji kaji kaji yadda aka yi inda annabi ya- ya karba ya sa hannun shi har yau abincin bai kare ba ya ce to a bar shi shi ma kamfata yake yi kamfata yake aka shekara ɗaya aka shekara biyu aka yi shekaru yana ɗiba wannan fa bai kare ba fa ran nan dai yana zaune ce kai wannan ya kamata ya gwada ya gara ko wannan to daga ran da ya gwada daga ranar ya kare na zai ce da baka gwada ba ya dinga tafiya kenan har kiyama ya dan tsaya ne ya gwada ya gani ina fata an fahimta wannan duka arzikin manzon Allah shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ai haka al'ummomin su ma an jarabce su da irin wannan da wannan tsanani wadarra aka jarabce su da kuma cututtuka da haka idan mutum yana wani lalura ya same shi a'a wanda ya fi shi baya ba annabi ayub alaihi salatu wassalam annabi ne manzo ne amma haka Allah ya karabce shi da lalura sai da ya zama cikin shi wasu kaman kaman kuraje sun fito sun faffashe duk inda ya nufa sai dai a jiwari ko ta ina ina ba ta an bayyana aka jarabce shi da wannan kaga annabin Allah ne kuma ya ci jaraba shedan duk da shi duk shi mai shedan ne ya kullo sai ya ubangiji saboda shi annabi ayyub alaihi salatu wassalam annabi ne manzo kuma ga kuɗi ga kuɗi shedan yana ganin yadda lada yake haurawa sama yana bakin ciki yana da damuwa domin shi shedan makiyinmu ne ko aduwwin lakum aduwwin mubin kuma kiyayyen bayyananniya wannan ladin da ya gani annabi ayu alada na haurawa shi ne dame shi sai an ubangiji ai yana maka wannan ibadar ne saboda ka ba shi dukiya duk wanda aka ba shi wannan irin dukiya da aka ba shi ai dole ya aikin alheri sai a ayu ba to me kake so in ce a jarabce shi da da dabbobin shi rana ɗaya dabbobi ɗari suka mutu na nan na can labari na nan yana kabbaran sallah yana sallah kawai ya yi sallama mafi yayin yanzu ya ce ga abin da ya faru ya ce Allah ya bani kuma shi ya karɓa abin shi kawai ya ci gaba da sallah shi wani ma ya zo ce raƙuma kaza duka dabbobin shi gaba ɗaya Allah ya sa suka mutu gaba ɗaya ina ba ta hankali kuma sun fi garke ɗari sun fi wannan kawai an ɗan yanko ne aka faɗa Allah ne ya san to amma ya kabbara ya ci gaba da sallah wannan ma bai mashi dan daji ba ya ce "Ya Allah saboda ka ba shi yaya yana ganin yayan da suna yaya ai ni'ima ne in ya gan su sai ya gane cewa me kake so a kashe yayan dare guda duka yaran suka rasu duka ya ce daga Allah ne kuma Allah ya karba bi shi kaga shi dan malam bai nasara ba ko yace Allah to dan ka bashi lafiya ne me kake so a raba shi da lafiya shi aka daura mishi da lura kalla kalla kalla kalla bai taba addu'a cewa Allah ka yaye min lalurar nan ya ce Allah da ya daura min shi ya san ya dau shi ne randa ya ji harshen shi ya karye laluran ta kar kama harshen ibadan tana wahala ya ce to yanzu ne na fara ciwo yanzu ne ciwo ya kama ni tunda harshe gashi ba zai iya faɗan Allah ba a yanzu ne nake ciwo ya can ba ciwo ba to haka ba to haka ya ci jarabawa kaga an tattana mishi lalura kuma ya ci jarabawa da haka aka duk dukiyar nan dabbobin shi Allah ya ninka mishi ‘ya'yan da Allah ya karba, Allah ya jawo mai da su gaba daya. Wasu malamai suka malaman tafsiri suka ce an ta da su ne, wasu aka ce a'a mahaifan matan ya aka ƙara mai da shi wanda za ta iya ɗaukan mahaifan zai iya ɗaukan ciki, ta ƙara haihuwa musu. kuɗi kuwa a gidan shi yana gida ake mishi ruwan zinari ruwa ta zan da ruwa zai sauko haka ake yana tattarawa ya zuba a nan rumbunan shi gaba ɗaya na hatsi da yanzu zinari ne a ciki an ci gaba ko ba a ci gaba ba duka ko ina sito ɗin shi zinari ko ina ɗin aka ɗauke kuma sai ya bi sama da kallo yana jiran wani ya zo Allah ya ce ah aiwa bai ishe ka bai cewa a ramin ubangiji wa yake isa ake isa ya ga dukiya ko kuɗi yake sauka ana ruwan kuɗi to shi ne Allah ya ce al'ummomin da suka gabata su ma an dandana musu irin wannan hukuma kuma haka ne dole ina ba ta an bayyana an dandana musu hukuma wa zilzilu Allah subhanahu wata'ala ya ce haka nan kuma an jarabce su da santsi tsanani shi ma haka aka jarabce su wa zilzilu zilzalan shadida ko haka su ma ta abai haka sai da Musa al-Ash'ari ko wani shi Allah ya kara masa yadda yace lokacin da ake garu handak yace an shiga wani yanayi yanayi ne tsanani yace wannan ranan sahabbai ga kafirai sun zo sun yi rami sun kewaye sun kewaye madina ga shi kuma an rasta inda za a shiga ga rana aka yi sanyi ya ce sanyi mai tsanani ga duhu ga shi kuma tsoro ya sauka ka san in tsoro kawai ya kama mutum to ko inuwa ya gani zai ruga a guje ko da zai zo yana tafiya a hanya tsoro ya kama shi da zai ga kututtire zai ce in ya zo zai ce ya ga aljani zai ba da labari ne ce ya ga aljani to ya ce a wannan kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai wa zai fada cikin rundunar kafiran nan ya ci man labarin mene suke wakana ni kuma hore mishi aljanna kaga duk yadda sahabbai suke rugugu wajen aljanna ya ce muka shiru inda annabi ya ce wane ne kowa yana jiran wane ya ce shi ne kawai suka shiru gaba daya annabi sai da ya faɗa haka so uku ya ce ba wanda aka ce ya ce kawai an can sai annabi ya kama sunana ya ce ina wane wasu ruwa suke sai na abu musa al'ashari allah ya kara mashi ya ce labbai ka ya rasulullah ya ce je ka ji man labarin su wasu kuma suka ce sayyidina Salman al-Farisi aka ce je ka ka ji man labarin su to yace daga nan kuma ba magana ai yanzu kuma tsoro ya kare kuma ni ne yanzu aka ba an kama suna yace kawai sai na tashi na saba takobi sai annabi ya kira shi ya zo ko mun laba laba da ka gani kada kai komai in ka ga kana da ikon ka soka ma wani kibiya kar ka soka mishi ko ka farke cikin wani kar ka farke shi ko ka yanka wani kar ka yanka ka dai jiman kawai ne suke ciki ya ce sai annabi ya man addu'a ya ce Allah ya kiyaye gabanka da bayanka ya kiyaye damanka da hagunka ya kiyaye samanka da kasanka ya ce magana ya gare kawai shi yana cikin security ana zuwa kawai aka yi wuti-wuti da shi ta garu aka cefa shi ya kama garu kawai ya cire cikin kafiran suka ya je kansu an zauna kawai ya shige cikinsu ya ce muna cikin wannan halin kawai sai abu sufiyani shi ne kwamanda lokacin bai musulunta ba sai na abu sufiyani allah gara musu yadda sai ce kai rundunar nan namu ban yadda da ita ba akwai alama akwai ɗan leƙen asiri in ji abu sufiyani ce gani kuma a cikinsu ba kai ba sahabi ba malam ya ce kawai na gyara zama ko me ma zai faru ya faru saboda shi abu sufiyan yana da kwakwalwa zai da shekara ashirin yana jan tawagan rundunar kafirai ana yakin manzan Allah shekara ashirin ya bai haƙura ba bai sauke ba amma ba ku ji ba musuluntan shi ba fa da takobi ya musulunta ba a'a kawai da annabi ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wannan dalilin ya sa ya musulunta kuma sai Allah Muhammad da aka gano shi a rayuwar shi girma kawai yake so shi in an bashi girma to an gama da shi gaba daya kuma ba wanda ya san sirrin shi irin sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan abokin shi ne yace mutumi na ya rasulullahi shi ko dan ya aka bashi girma an gama da shi annabi sai haka ne sai haka ne shi yasa ake son shugaba ya zama yana shawara wallahi sai yayi nasara a cikin tafiyar shi ana faɗin ma annaba haka sai yace to duk wanda ya je gidan Abu Sufyan ya tsira Abu Sufyan yace yanzu har na kai wannan matsayin ma ni yanzu ma shi wannan ma ya gane cewa a cikin ma ina da matsayin an zo gida na tsira kai gobe ma za mu bi shi kawai ya garin dina shi ne da yin haka shi kuma sai dina Abbas bin Abdul Muttalib sai ya zagaye ya same shi yace ayo annabi na san ka ba wa dai mahallin shahidi kun ji dalilin musulunci shi ba da takobi ba yace ana cikin wannan kaga an ce na farko akwai yan leken asiri ba a yadda da rundunan ba yanzu kowa an sa shi a kakan kenan sai ce sai Abu Sufyan ya ce kowa ya miƙe ya rike na kusa da shi ya tambaya wane ne sunanka kowa ya tambaya wanda yake kusa da shi a tabbatar da mu ne kawai ya ce da na ji haka kaga na asiri zai iya tonuwa ya ce ni na fara rikewa na dama na na ce wane ne ya ce wane ne ya ce oke to to to ya ce na wai ga hagu na ce kai wane ne ya ce wane ne suka ce kai kuma wa ya ce ba ku gane ni ba suka ce mun gane ya ce shi ke nan kawai to dama annaba ya riga ya mushi adda sai da aka gama tambaya gaba daya abu sufiya ne ce kowa ya gane na kusa da shi ya ce eh kowa ya gane eh shi ke nan to a kwanta ya ce an kwantar nan kawai ina can ni ban yi bacci ba saboda ai an tura shi ya ga sirri ne ko ya ce kawai sai na ga abu su biya na cikin shi a buɗe na ɗauko takobi na ya ce na fita na ja sai na tuna annabi ya ce ko mun abin da na gani kada ko da na harbi da takobi ne kada in harba ce sai na mayar da ita amma na feta ina harbin shi na gama da su kuma ana kashe shi an gama da rundunan gaba ɗaya saboda an gama da kwamanda wasilci shi ne yace a mu a saboda mu wannan ranar Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya wasilzilu silsalan shadida an shiga rudani yace daga nan kawai Abu Sufyanu yace kai wannan yakin ba za mu yi nasara ba ni kun ga juyawa na duk wanda kuma zai ji ala bashi sa'a to komanda ya juya akwai wanda za a yi yace sai na dawo sun tafi shi kuma sai gwiwa kawai ya bi ta hanya sai ya dawo ya gaya manzon Allah ga shi ga shi ga shi sirran ashe Abu Sufyan zai musulunta kaga da an kashe shi a wannan lokacin da zai mutu ba a musulmi ba ko to shine Allah subhanahu wata'ala yake ga musulmi suka shiga tsanani matuka hatta ya kula rasul har manzo sallallahu alaihi wasallam wannan manzo na wannan zamani kowane zamani ne wallazina amanu ma'ahu wanda suka yi imani tare da shi kaji suna cewa mata nasararla wai yaushe ne nasara za su zo mana an shiga matsala an shiga tsanani habbai sun shiga irin wannan yaushe ne nasara za su zo ala inna nasararla qarib gaya musu nasarar ubangiji na kusa kurkusa yake shi yasa duk inda tsanani ya tsanani sauki na nan kare Allah ka kawo mana sauki نعم يا الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون sun zo suna tambayar ka me za su ciyar suna da dukiya to me za su bayar an ce wannan taso ka ne akan sayyidina amr bin jubo Allah ya kara mushi yarda da sayyidina mu'az bin jabal Allah ya kara mushi yarda suka zo suka ce ya rasulullah to muna da dukiya ya za mu yi da shi kaji sallama ko ya za mu yi da shi menene namu menene za mu bayar menene kaza haka suke tambayar mu kaji yas'alunaka suna tambayan ka annabi suka zo suna tambaya amma Allah yana ƙara nana ta abin da suka faɗa kuma za a ba su amsa sai Allah ya ce kul ka gaya musu din da kaji kul ana nufi da manzon Allah ake magana kul ka ya musu ya rasulullah ma an faqatin min khair duk abin da za ku ciyar na alhairi to ga yanda ake so ka ciyar falil walidai ya zama ka ba iyaye guda biyu uwa ko uba wal walidai ina fata an fahimta da haka su wajibi ne ciyar da su wajibi ne dole ne ina fata an fahimta su dole ne ciyar da su walil walidai an gane ko su za a fara ba iyaye su biyu abinci da wurin kwana da tufafi wajibi an fahimta ko wal aqrabina sai makusanta wal aqrabin sai makusanta makusantan da yafi kowa kusa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma wanda ake uba ɗaya sai wanda ake uwa ɗaya wanda ake uba ɗaya ya fi kusanci da wanda ake uwa ɗaya ina ba ta fahimta idan kana da ɗan uwa uwa ɗaya kana da ɗan uwa uba ɗaya to ɗan uwa uba ɗaya shi za ka fi damuwa da shi a bisa wanda kuke ɗan uwa uwa ɗaya ina ba ta fahimta wal aqrabi makusanta dan haka iyaye sun fi tantanta in ya zama abin da kawai za a bayar iyaye ne to iyaye za a ba in ya zama zai karu to sai makusanta su ne wal aqrabi wal yatama to daga nan kuma sai marayu in ka gama da na kusa da kai yan uwa shagikai yan uwa da abbai yan uwa da ummai an fahimta wayanda ake kusa da su sai kuma a koma wajen marayu su ne su kuma marayu sun fi miskinai cancanta don miskini ana maganan cewa wanda yake da abincin da zai ci ko na shekara ko kuma wanda shi ya kwana ne yana da na yau amma bai da na gobe to kaga ai ya fi maraya ko wadata shi kuma maraya wanda mahaifin shi ya rasu shi ne ake kira maraya wanda bai da uba daga jariri har zuwa da kai shekara goma sha takwas in namiji ne in mace ce har zuwa ce aure da ana kiran su marayu amma daga lokacin da ya balaga to ya tashi a maraya maganar mariki ta kare wani ya tama wani masake wabin sabi sai kuma matafi dan hanya shi kuma miskini ya bi matafi domin shi matafi zai iya nima ya zama da gaske ne bukatuwan ya shiga tsanani ko kuma ba da gaske ba amma miskini shi wannan zai bayyana za a iya gane shi wa ma taf'alu min hayr duk abin da kuka bayar na alhayri kuka aikata na alhayri ciyarwa ne sadaka ne zakka ne kaga wannan duk aikin alhayri sada zumunci ne duk wa'innan aikin alhayri sai da mare lafiya ne duka wa'innan aikin alhayri ina ba ta hankali to a yawaita su yanzu sun yi kara ƙasa zumuncin ya yi ƙasa dubiyan ya yi kasa kuma yawanci mutum yana son ya ji amma abin da zai bayar ne sai ya gagari ya gagara don kuma da zai je bai bayar ba za a ce ai ya zo nan fa abin da ya bani to kaga dole mutum yana son yayi dole ya hakura ko zuwan ya fi abin da za a bayar din yanzu rashin bayarwa sai kuma yana hana ajidan wanne ya fi illa rashin zuwan ko Allah ya sa mu dace fa'in wa ma taf'alu min hayri abin da kuka aikata na alheri inna Allah bihi alim lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne yana sana abin da kuka aikata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya ce mana Allah ya ji kai shi girman sai na rasulullahi
Alhamdulillah.